ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin kaddara wasu da kaddara wasu da amincewarsa saboda kuma kuma mu da makarantu wannan da gire mai albarka dan tunatar da kawanan mu addinin mu na musulunci inda muke karatun littafin kitabun tauhid na al'allama shekaru muhammad bin abdulrahman allah ya jikin shi da rahama sauran musulmai da su da mai gidan gaskiya mu kuma ta mutaru Allah ya sa mace da imani yau muna larabi ne wadda ta dace da sha tara ga watan biyar biyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara hudu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da yau muna goma ga watan sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar da dai ya inganta kuma wannan shi ne darasi na lahudu a cikin wannan tare mai albarka kuma a satin da wuce muke ƙarshen bami na ɗaya fadlul tauhidi kina yau za mu tashi fadlul tauhidi amma yau da filu min al-daruba kina wani yana da ƙari fadlul tauhidi da kuma abin da yake kankarewa na zunubi wato shi sun shi tauhidi shi kadai ma in kai shi to kankare ne ga zunubanka ina fata mu gane shi yasa shi tauhidi shi dai ne in kai shi kuma zai zama sanadin shiga ka aljanna amma duk wata ibara in babu tauhidi cikin ta ba ka kanka aljanna amma akwai wani wanda su ce tauhidi shi kadai ma in kai shi to zai kai ka aljanna saboda girman shi wanda za mu ci mushi inda malamai suka yi wannan bayani a cikin wani littafi ko kuma wani littafi shi cikin ma yawan littafi na wani shi na'am wa qawlu Allah ta'ala wa qawlu Allah ta'ala da kuma fadar Allah madauki sarki da ya ta alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi wadanda suka yi imani ko su tudanya imanin su ba su tabbata imanin su ba da zalunci ulaika lahum al-amnu wadannan su ne masu aminci wa'an martabun kuma wa'annan su ne shirayu to wannan aya lokacin da ta sauka ta yi nauyi ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda an ce wanda suka imani kuma ba su tafi da imanin su da zalunci ba sabai suka ce to ayyuna lam yadlim nafsahu cikin mu ko ina wanda aka tabe taba zalunta kashi ko ka zalunci wani ko ka zalunci kanka dole ne na sayin ɗan biyu ina ba san gane zalunta kanka shine ka tauye wani awwal an ka cika aikata na shari'a ba ka aikata kasuwa shine an ka zalunta to akwai wanda ya taba zuwa da ayyukan shari'a san fursa dari musu dari hamshi kun bai zama a ce zaman ka duniya ba ka taba zalunta wani ba ko da ka take shi ba ka sani ne ko ba haka ba kai yiwa na a ce kai ba ka taba zalunta kowa sabon suka tumani ne ta cikin mai zalunta kan shi wanda a ta shi ne da aminci kuma shi ne shi ne sai manzo Allah ce ba karanta ba a cikin suratul luqman wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa yadhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim nace to wancan zalunci shi ne aka nuna kenan zalunci da shirka kenan na fatan gani tun da Allah ta inna shirka sai ce la zulmun lalle shirka ce zalunci ko mafi girma to wannan zalunci yake ni ba zalunci na ka zalunci wani ba ko ka zalunci kanka ba shi aka nuni ba dan in haka na ba mai ita dan babu wanda bai taba zalunta kanshi ko zalunci wani ba al'aya suratul an'am yatta an ubarat min samit an kamar ubarat min samit رضي الله عنه قال تبت غريش قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل تبت غريش من شهد الله لا اله الا الله دون الشهد ما علم وقال السياسي الله وحده لا شريك له الله شكرا كما لا وكن تاريا وان محمدا عبده ورسوله كما ان يشهد ان محمد باوى الله ني منزلسا وان عيسى عبد الله ورسوله كما يشهد cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatu alqaha ila maryam kuma shi annabi Musa kalmar Allah ce da ya jefa ta zuwa ga nana Maryam wa ruhun min kuma ruhi ne daga wurin Allah idan ba ruhi ne daga Allah ba daga wurin Allah domin ana kiristoci sun bace da Allah ce wa ruhun min ruhi ne daga Allah suka ce kenan wani sashe ne na Allah mun gane matsalar akwai bambanci tsakanin daga wani kuma daga wani wani an ce daga wani yana daga wani sashi na shi amma daga wurin shi to wannan abin daban kuma shi abin daban to shi ruhi ne daga wurin Allah ba daga Allah saboda min tana akwai min tabi'iyya akwai min bayaniyya akwai min wanda take nuna bayani take akwai min wanda ta sashin wani abu ne wal jannatu haqqun kuma ya shaida cewa aljanna gaskiya ce wal nar haqqun ya shaida cewa wata gaskiya ce to adkhalahu Allah aljannata Allah zai shaida da shi aljanna alama kana min al'amali akan gurgurdan abin da yake na aiki akhara jawo bukhari da muslim suke da wannan hadisi to na hadisi shine ma malamai su wadansu suka tarisa da cewa in dai mutum ya tsaye da tauhidi in mutum ya tsaye da tauhidi ko da bai sauran ibadu ba zai shiga aljanna saboda karfin tauhidi da girman tauhidi domin nan kaga da an ce man shira Allah ila ila Allah wa anna wa la la shirka wa anna muhammad abdu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu al jannata ala ma kana min al amali akhrajahu kaga ba ka zanta sallah azumi zakka hajji sauran su ka ba ka so in dai ya tabbatar da waɗannan to Allah zai shiga da shi aljanna gwargwaron wannan aikin da yi na tauhidi da tsayar kaga shi tauhidi abu ne mai girma na ba ta gane walau ma min hadisi itiban har yanzu ne an karbo daga bukhari da muslim hadisi itiban fa inna allah harrama ala nar allah ya haramta ga wuta ta ci naman man qala la ilaha illa allah duk wanda ya faɗi la ilaha illa allah ya mutabi bi dalika wajha allah to balan nan ke suke saka ya faɗi la ilaha illa allah yana neman yarda allah ba ka faɗe ta ba don ka fage wani ba ka faɗe ta ba don ka ba wani kaushi ba san wasu suna zaki ana la'ila ila da an gada izala sai a cikin ƙara wuta a ba shi haushi da kaga ya yi rasu da ahin sun tasu ba ta da amfani dan ba a nemi ba a yi wata Allah ya ba a nemi wata da nemi da kyan yi za ka yi abin ka karka yi nan ka birge wani karka yi nan ka ba wani haushi kawai ka yi don neman yarda Allah alas mana shi ne a su mun gane kina ko wani abin sai yana zo da yana ko kuma ga mutum ya zo yana abun gashi yana yana da irin tafsir da ya gama sai ga yana da yana yana ta tasbihi yana tasbihi yana fara amshi tasbihi ko sallama kai bai amsa sai ci tafsiri ya fi to sallama an san sallama kan an san sallama ai wajibi ne in muje daga yamma dole ka amsa yana sai ka kace ka amsa sallama shi ya so ka dauka cigaba da tasbihi wai hana ka tasbihi ko ba haka ba نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه الصلاه عليه السلام يا ربي وانا حديثي ان قالوا لك ابي سعيد الخدري ده الله تبارك غريش daga manzo Allah tare da aminci da sabata gare shi annabi Musa ne aminci ya tabbata a gare shi yace ya rabbi ya ubangiji allimni shay'an azkuruka faɗa min wani abu da zan yi zikiri in ambace ka wa ad'uka bihi in rinka kiranka da shi ƙara sai Allah ce da annabi Musa ƙul ya Musa ka ce ya ce annabi Musa la ilaha illallah kenan ka maida wannan kalma ta zan zikiri gare a rinka ambaton Allah da ita ƙara ya rabbi sai annabi Musa ya ce wa ubangijina kullu ibaduka yaquluna hadha to ai wannan nan gidan kowa akwai shi kowa na faɗin wannan shi yasa shi a basu abin da hewan wanda ba a ba kowa ya ce eh ita kullu ibaduka yaquluna ai wannan kowa ya shi kowa na faɗin shi ala ya musa sai allah ce ya kai annabi musa kaga wata daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi annabi muhammad sallallahu babu inda allah zai kira shi ce ya muhammad babu cin alƙur'ani ne inda kaga an da suna annabi muhammad labarin yake ba su ma kana muhammad aba ahad min rijalikum muhammad rasulullah da inda ba ana a ce ya muhammad babu cin alƙur'ani saboda daraja da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu daga wurin allah allah ya kara mai daraja yace ya Musa ya ce annabi Musa law anna samawati sab'a da a ce ne sammai bakwai wa amirahunna gairi da abin da ke rayuwa cikin sammai bakwan nan banda ni wal ardina sab'a da kasai guda bakwai fi kifatin su zama suna cikin sikeli guda a sa su cikin sikeli guda kasai samar uku da kasai uku da duk abin da ke cikin su wala ilaha illallah fi kifatin a dauko ci kuma la ilaha illallah sa cikin sikeli guda a aza su bisa ga kilo sai Allah ce malat bihin na la ilaha illallah da la ilaha illallah tarin jari su saboda girman ta ka kana misali ganin gidan kowa akwai ta tufa abin ya wuce inda kaka zato shi rahul muhibban wal hakim wa sahaha shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta al'ama za a zo mutum da zunubi ya cika ganin shi iya ganin shi ko ina zunubi ne nashi shi ya yanke tsammani da shiga aljanna ya ga kike ne kawai dan wuta manzo Allah ce sai a zo da wata ta kaza karama sai a ga abin da a cikin ta la ilaha illallah da faɗi kuma da tsakani da Allah da tsarkin zuciya Allah ya karbe ta sai a cinta wannan la'ila ilala ta goge wancan zunubin da ya fi gani wanda bai bai maganin karshen shi gaba da ko'ina shi na saboda yawan zunubin ai ya zama ya ɗebe da mani da aljanna shi yasa la'ila ilala na karamar kalma ba ce wannan tirmizi wa sanahu haka na an karɓo daga yawa tirmizi kuma ya ci hadisi hasani ana anas daga anas da mai ce da sunan sa ya ce naji manzo Allah ta da mai ce Allah saboda da shi kuri yana cewa qala Allah ta'ala Allah wannan sarki yana cewa ya bin adama ya kai dan annabi adam lau a tattali wannan shi yake hadisul qudsi ko hadisul rabbani ko kuma hadisul ilahi hadisin da Allah shi ke da kai yake magana yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce eh Allah ya ce lau a tattali bi qurabil adam ya ya bin adam ya kai dan adam lau a taita da bikura bil arami inda za ka zo min da cikon ƙasa ka tsaya na zunubi a ce duk ƙasar duniya nan ka cika ta da zunubi kaf sun malaki ta ni la ta shirki bi shi a sanar ka haɗu da ni ba ka haɗa ni da mutane ba la a taita ka bikura bi hama ka fira allah ce da na zo maka da cikon ƙasa nan na gafara allah ba kuwa wannan yi nan da shirka da rikirwa in dai ka haɗu da allah duk zunubin da aikata babu da shirka ce ko ya ci da duniyar nan gaba da zunubi na Allah ce to in ni babu shirka ni ko zan zo maka da cikon kasa na gawara ma'ana wannan zunuban duk za ka gawar ta ma share musu mun gane ki ko mala ce to fihi masai lokaci lokaci sunan da baraka ta mu sallallahu alaihi